tauba sura ta tara za mu tashi a kan aya ta arba'in da hudu wanda zai karanta mana ayan ƙarani shi ne a ta yi ashiri dan maulanmu shi ta usman bauchi zai fasara a ta yi bashir dan maulanmu shi ta usman bauchi radiyallahu ta'ala wa rahmatullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تسليم المشاعر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله ما قالوا لقد قالوا كلمة الكفر kabarun ruwa da shi islami an muni malam da nanu amma na kamu illa a nan mai hukun lawar rasulun ne wadda ya tuhu ya fi kairan launi in ya tawallai a tuhunin lawar zaɓa na neman su fiye wa na kira amma da hun filafin da yi ne ya da suna billahi ma ƙalu kamar yadda muka faɗa a baya cewa wannan aya ta sauka a dalilin jilasun suwaidi yana da yake cewa in kana maƙala muhammad in kana maƙala muhammad mahaƙan fana sharri minan hamini ya ce in dai abinda ba ko kuma in kana muhammadu sadiqan da nan sharrun min al-hamid aw kama qala yace in dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskiya da yaji shi to lalle mun tija kuna muni to a wurin akwai agolansa waɗansu ke sunan sa amir bin kaisi waɗansu ke sunan sa asu ala ai hali agolansa ne dan matansa ne sai yake ce masa wallahi ka ga duniyar nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda nake so kaman ka ba wanda nake so kaman ka kuma ba wanda ya taɓa kyauta min kaman ka ba wanda ya taɓa kyauta min kaman ka amma dai a yau wallahi ba zan zaɓe ka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka zan ke riga musu abin da ka faɗa shine sai ya tafi ya zama ne sai ya ce ga abin da gila ya yi kuna billahi ma kalu yake cewa abinda abinda abinda ba wanda ya taimake ni a rayuwa kamar ka ba wanda ya amfani da kamar ka amma dai yau ba zan je in gaya masa da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu sai ya kira shi shi jula su yace ga abin da aka ce ka bai to ya karyata ya rantse da Allah wallahi wallahi ƙarya ake masa ƙarya wannan yari yake masa ya yi ta rantsuwa cewa ƙarya aka masa to shi ne sai waɗansu ce a wajen mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi ya rantse kuma shi ma yaron ya zai rantse a wurin mutu alƙur'ani ya sauko ya gaskata yaron ya karyata shi cewa ya halifu na billahi ba kazu suna rantsuwa da Allah cewa wallahi wallahi ba su gaji abin da aka ce sun faɗa ba bayan kuma da karkaru kalmatar gobe sun riga sun faɗi kalmar kafirci wa kafaru ba wato sun kafirce kafin sun kafirce bayan sun musulunta faɗin kalmar ko da da sun musulmi ne sun zama kafirai wato yadda akwai kalmar da mutum zai faɗa ya zama mumini in ya faɗa daga zuciyarsa har bakinsa ita ce kalmar shahada a cikin sosin ba'ida alkur'ani ya ga mana waɗansu bayan allah ga abin da suka faɗa allah ya saka musu aljanna ya ce لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن من المشركين ورهبانا أنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق إن ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يرسلنا ربنا مع القوم الصالحين da yake fa'asabahum Allah bima qalu ba ma an duba ba bima qalu fa'asabahum Allah bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha Allah ya saka musu da abin da suka faɗi waɗannan kuma sai ke warkar qalu kalimatul kufri wa kafaru ba da islami kaga kalma tana da muhimmanci faɗin ta cikin da kuma faɗin wata kalma kishiyar da shi kuma na cin da mutum shi ba a mutum shi ne ke wakasar ba da tsakanin sun kafirce bayan sun musulunci wa amma ba da yanayi sun yi yunkuri ya rasu lallahi su aikata abin da Allah ta ba su dama ba shi ma a nan wannan yunkuri akwai hadisi da aka rawaito cewa a cikin munafikan ana dawowa daga tabuka akwai guda goma sha biyu waɗansu suka ce goma sha hudu da sun suka a cikin cike na aka ba sun shirya da musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokaci sai akwai a sai yamani da shi da amma ɗan yasu wannan yana jan linzamin abin da kuma a doki a nasarar da sallama wannan ko yana bayan dokin da bayan kora shi so sai Allah bai ba su dama ba su waɗannan munafukai na su cika abin da suke sani sannan wannan farko su ce a a shi bilalu ne da ya so da ya kashe wannan yaro kafin ya gaya musu da Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma bai samu Allah bai ba shi iko ba وما نكرهم إلا أن أبناهم الله ورسوله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم abin da ya sa suke maka haka wato saboda a Allah da manzonsa Allah da manzonsa Allah da manzonsa sun an fita su da faranta ma na kawun illa an adina wurin lahu wa rasulun wutar wato a cikin da suke maka wannan hali na mutunci ya rasu da layi da rashin halarci ba don koyon mana suna talakawa kafin Allah ya kawo ga madina ba su da arziki ba su da komai yanzu kuma da ka zo Allah ya girmama su da kai ya azurta su da matarsa ce ta su suna suka yi wani an tafi wani malami cewa shi karin maganar laraba na cewa ishan rama a kan tirai ina za a same shi a alƙur'ani ya tashi zo da tauma inda Allah ke cewa wa na amur illa an agana hukullahu wa rasuluhu cewa kai na ba a same ka yi tsoron shan wanda ka kyauta in dai ka kyauta mutum ka ɗago shi cikin wahala ka mai da shi wani abu tsoro laraba na sha tsoro ki yayi kuma sakamako daga wurinsa dan da wahala zai sa kama da dare shi aka ce to ina aka samo wannan a cikin alƙur'ani shi ne sai wani ba da yake cewa ƙarshen cikin soji tauba Allah na ga munafukan Madina wa ba ya kamo illa an aganahu Allahu wa rasuluhu min fadli ya rasulullahi wato wannan hali na da suke nuna maka na rashin kyautawa ba wani abu ya sa suke maka haka ba sai don Allah da manzonsa sun azurta su da faralan Allah sun wadata su da faralan Allah kaga nan Allah ne mai azurtawa Allah ne mai falala Allah ne mai badawa amma sai ce Allah da manzonsa wannan ya nuna mana jama'a musulmi wato a koyarwa na alkur'ani ko wajen kyauta Allah ba ya raba sunan Allah da manzansa ya kace a ganahumul lahu sai ce wa rasulu Allah da manzansa su ka bada ta su mun san kuma Allah kadai yake amma albarkar manzo Allah Allah su da ba sai ce Allah da manzansa ne su ka bada ta su shi yasa ba su ne wannan bakin halin so kuma sahabbai su kowa kai alqur'ani sun fi kowa kan da sunan manzala ta kare sallama sun fi kowa kishi tauhidi da kadai ga Allah duk da haka ko wani abu ne Allah annabi ta fiye shi ba su sani ba maimakon su ce Allah ne sani Allah kadai sani a'a sai su Allah wa rasuluhu alam annabi ya tafi su ba su ba ba za cewa Allah kaɗai shi ne a Allah da manzon a da zimin sa'il annabi da bai bin wani ya ce kultun lahu wa rasulu alam ya ce Allah da manzon fuskar a suna min sa'il da suke Allah wa rasulu alam Allah da manzon su suka ji sani kaga kenan duk wanda yake cewa in an ce Allah da manzansa a yi Allah shirka shi ne babanci addini ba shi ne babanci alkur'ani ba babanci sunna ba don ba zai yi a ce sahabbai sun yi kuskure shi ya yi daidai ba ba zai ce alkur'ani ya yi kuskure shi ya yi daidai ba ba zai da nan ce Allah wa rasulu annabi da zai ce musu eh ku ce Allahu a'lam kai ku ce wa rasulu bai gaya musu ba duk da akwai wani mafi wanda jagoranci matafiya na larabawa da ya tashi da ya zai ya ce man yi ke lawa su lauru bakar da shata wa man ya su hima fakar dalla sai an zai ce bi ta sabi wa ta rike man yi ke lawa su lauru a wa man ya su laha wa su lauru wa man ya su hima to akwai yin wannan mawaƙi ɗin na tawazu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka duba nasu qur'ani ka duba waɗansu asar da suka fi wannan asar inganci tunda wancan hadisi na Abdullahi dan Umar ko da yake Bukhari bai rawaito shi ba amma da Muslim da Ashabu Sunan duka su rawaito shi na cewa a tasliman sa'il qultu lahu wa rasuluhu a'lam kaga wannan wannan kenan duk da Bukhari bai rawaito shi ba amma Bukhari ya rawaito hadisin ba ta riwaya da Umar riwaya Abu Hurairah radiyallahu anhu akwai bambanci na fuska shi ko kai na ta babai na mana da yusi da Rasulullah ya na Abu Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yawman barisan linnas فجاء رجل فقال ما الإيمان أبدا وتعالى من قال صلى الله عليه وسلم ينا زوجي وتؤتي ما لم ما لم شيء بس أبو إيسا أبو هريرة بارسا للناس da kafin wannan lokacin ya hijira ta kai shekara goma manzala ta sai na shigo fadar ta saboda tawali'u kauyawa ba sa gane waye manzon Allah a irin zaman fada ba zama ne irin na haki cewa ga mutane a gefe ana rannan ba zama ne irin na tawali'u na manzon Allah ba ma ganewa za ke ba kauyawan suna yi masa akwai abin da ba sa so sai ba kawai ya shigo ayyukan Muhammadu waye Muhammadu a cikin har wata rana da wani da kawai ya shigo ce ayyukan Muhammadu sai suka ce a ga wancan wanda duk ya shi mu fasilin nan haka ba duka su faɗa ne ko a ga wancan a ga wancan wancan kari ko da biya kuburin to shi yake muhammadu ke kada don su ka da na amsa maka mene ne tambayar da ya tambayar da ya bashi amsa to abin ya tafi sahabbai alhaji ina da ran salai yana cewa shi ya sa sai sahabbai suka ce to wa annabi da ka wurin zama na musamman wanda duk wanda ya shigo wurin zai gane ba ya tambaya aiki ko muhammadu ba ma sai wannan sai suka musa wurin zaman da kowa ya shigo zai gane wannan manzan Allah ne saboda daga zaman ma zai gani sai suka dan masa dakka inda ya zauna su suna ya amma da zama haka yake to shi ne abu da yake cewa bari da nasi a wannan zaman ba zaman da wani ba kawai zai ci ayyukan Muhammad ba annabi na bayyana kowa zai gani shi sai wani ya shigo yake ya yi tambaya to a riwayar Bukhari ma a ƙarshen riwayar a ta nuna mai misalin annabi ya tambaya ko cikin wanda yake tambayar nan sai suka ce Allah wa rasulu a'lam bayan da su tu alayya bai da kuma yin da mutum da da suka kofi suka ba su gani ba da suka da zai ce mutum a takaice ana wurin yana nuna Allah wa rasuluhu yana cikin zuciya na alqur'ani yana cikin zuciya na hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin aqidar musulunci bai saba cewa Allah da manzon su suka ganin ya ce Allah da manzon su suka azurta suka wadatar da mutane mun san kuma Allah kaɗai ne mai azurta amma ce wa ma naqamu illa an aganahu kullahu wa rasuluhu min fadli kaga bai cikin fadli ma ba can ma shi yasa an yi da wanke to man ya azurta ma fakar da wa an yi da shi da fadli wata saboda ya kamata ce wa man ya azurta ba sai ya tafiya من من من يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعصي ما فقد غوى عن الذي في السبيلات ومن يعصي شيئا كما تشي يدنا ما يتبين فضله بيتبين فضله ما با من فضله فإن يجوبه يبقى إلى الله إذا تشوى تولى ذي زمان هذا هو القرآن الله يعصي شيء لا تسوى إلا ذي ba kamar na gaba in tafiyar lahu aula in tafiyar lahu in tafiyar lahu tafiyar baratan fara yi tafiyar lahu da wata shi Allah ya san shi wannan da su zai tafi shi da ke bai iya shugu ya ku kai da kan kuma ya ci mai munafiki amma ya ci mai ba bai iya tawallau in suka ba da ba'i ran su kuma Allah wa azaba da liman Allah ya azaba su azaba da liman shi duniya wa lahira a duniya da lahira to daga ga wannan da su Allah ya masa azumi mu'jizar wannan aya ya zo ya musu ya zo ya gyara imaninsa ya tuba ta ma da sunan da dare a to in ya tawalle ya zo na zuwa da tafiya na gida وما لهم من من ولي ولا نصير باس da wani da zai ba su kariya a bayan ƙasa a kowane wanda zai taimake su Allah ya zo kama su
ومنهم من عاد الله لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم من آهد الله لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم من آهد الله ita kuma wannan aya ta sauka kan sa'ad da mutum da hadu shi ba mutumin da ne shi wannan bawan Allah wato Allah ya yarda shi ta dauki matuƙa waɗansu malamai suna cewa ma wai da an yi sallah da an yi farilla sai maza maza sai tashi sallah ta ma'aikata baya tsayawa sai an sa suka mishi lafiya ce wani baya ta cikin sannan wato shi wannan izafin da yake ɗaurawa wanda yake ɗaurin lage da shi shi yake zuwa in ya gama sallah mazan mazan ya kairo matarsa kafin lokacin bauta ya fita dan abin da ke ɗaure da shi ba zai sallah ya yi gajeri da yawa ko ba su wani suna shi suka mai talauci zai kai mata mazan mazan mazan ta mata kafin sallah in dai sarka sana ce ka ga shi sai daura shi wani sa dan karamin ne shi kai shi ke iya ba su wani kaya shi ba su da wata lauci kullum haka kullum haka sai suna su da shi ne sai ka ga masa ga shi ta lauci ke fama da shi ya su wallahi ka ce ya su wallahi kuma addu'a Allah ya azurta ni kulla an yi tuka malan wallahi da in atani Allahu min fadli la us la usakki anna ولا أكون من الصالحين ناي ما ناي القول يا رسول الله ناي القول مع الله لكن أحبت الله ناي وعلى القول إني أذر شيء والله سيدي صدقة كما تتمسك مجانبين أنت لا تلقي مثلا فأنبا قليل تشكره خير لك من كثير لا تؤدي حقه فهي هو kaɗan da kake iya godiyar Allah kai ya ce wallahi ya shi ne yawa wanda ba za ka iya san tashin Allah a kai har yake ce masa ba za ka yi koyi da annabin Allah ba yana nufin shi kansa manzon Allah ya ce ni yanzu daga gani Allah ya ban dama da zuwa sunna ina so su zama zinariya haka za su zama zinariya su koyi da dake amma na zaɓi rayuwa yadda da gari ya ce ya rasu layi ni dai na alƙawari ba duk da aka yi kamar addu'a na alƙawari wallahi in Allah ya rubuta ni zan ciyar zan yi sadaka kuma zan zama mutum na gari shi ta yanzu ba sai daga wani ya masa addu'a abun ba wahala a wajen Allah in ya yi ya roƙa kan ga cin ne an samu ya samu tuma ya fara iyo ka ajiye wani abu tumakan nan yadda ka san kusa aka ta aiwa ba wanda tumakan su ke aiwa ba zafarar bazarar da wanda shi ƙarshe yin masu mutanen madina don ba zai gaba a yanzu ba tumakan su sun cika gari birjin ya shi da shi da mutanen gari sun masu juna dole ya koma tumakan ya koma can bayan gari ya samu wani waje wani kwai ya zuba tumaka a cikin su a nan ya gida ya zauna da lokacin da yake sana da duka salloli da ba sa wuce shi kaga bai da matan sama sallah ya wuce ta da ya yi sallah yake shiga gida ya kai mata na ya shiga ta daura ta sallah amma daga baya da duke kai yawa sai zama yana samun azahar da la'asa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da asubai da magariba da isha'i wani alƙiyar yake tumaci suka da bukata suka yi yawa sai ya zama da can salloli da tsarin ma a gida yake yi samun zuwa sai dai juma ka ne ke zuwa an nan ne sun asala ita da bai shi ba ya ce wai hasa alaba wai hasa alaba wai hasa alaba hasa uku wajiro kai cin sa alaba wajiro kai cin sa kai cin sa wato ya tausaya masa halin da yake abin da ya same shi da har ya hana shi samun sallah shi kenan sai lokacin karɓar zakka ya yi a nan da sai ya zaɓi mutum biyu ya rubuta musu zakka na tumaki da ɗan dabbobi duka su je su karɓa a matsayin su na sati su biyu ya ce in kun je wucewa ku iya ta wajen sa'alaba ku karɓi nasa shi ma sannan ku wuce wajen wani wani can da ban shi ma ku karɓi wani nasu sai ku kawo da suka tashi suka fara zuwa wajen sa'alaba da suka je aka biya masa zakka ga yadda ke ba da ba sai ya ce kai wannan ɗan ya zama jijiya ke wannan halin jijiya har jijiya wannan wani jijiya ko ya kuma jijiya ya ina musulmi za a ce wajen na ba da wannan dogon wannan ai wannan ya zama ko jijiya ke sai suka ce wasu kai jima ba kai kadai annabi ya ce wurin kawai akwai kiran ba kuma shi ma za su sai ya ce kuma za ka ci ce kuma ya kaji mai shawara sai suka ga wani mata wacce ya ce mara mara ba su ka an samu haƙƙoƙin Allah suka biya ba ya ce to ga dabbobi ku lissafa ku kira haƙƙoƙin Allah da mutum lissafa suka ce ai ba wannan kaɗai ba kuma ku da yan tsaron masu Allah dole in babu tukunci ya ɗibi dabbobi shi ma ya babu da ya babu sai ya zama suka dawo da wajen shi sa'ada ba da suka dawo sai ya ce musu a shi da duk da haka da ya ƙefe daga baya da yake shawara da suka dawo suka kawo manzana suna tunawa na kan suka gaya musu yadda suka yi da fa'ada ba sai ya ce kare sai waɗannan a yau suka kasa cewa wannan man aha ilaha ya yi zuwa da a cikin muna zuwa na da yare su akwai kuma inda yake yi wa Allah alƙawari cewa da in ata na min fadli wallahi in dai Allah ya bamu daga cikin fadalarsa na dukiya da na sadaka da za ku sadaka wala rukunan da na sadi da za ku za mu zo mutane kirki falamma ata min fadli aha فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون
فلما آتيهم من فضله بخلوا به فلما آتيهم فلما آتيهم آتيهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مؤمنون فلما آتيهم من فضله لأن لا يزال لك فرقا آيات في الأول maimakon su shiga su roƙi Allah ya ba da in ya alƙawari ba ku yobi sai suka yi rowa a hana wata wanda suka juya baya wa wani mulkin suna masu ba da baya ga wani umarnin Allah da manzansa na fitar tsaka to da suka yi haka shi kuma Allah da ya saka musu sai ya fa'a a ba wani fata فآقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم shi kuma da suke haka Allah sai ya kaga aljaza'u min jinsin amal shi sakamakon kullum yana kama da aikin da aka yi ba sun ba Allah baya ba sun ki ba in ka ki sai Allah ya ci in ka ki Allah ya ta kai ba za ka iya ki ba ma sun Allah ya ki ka duk wanda ka ya ba Allah ba sai da Allah ya fara ba shi baya sannan ya biya Allah dan ba ba ma Allah ya fitarce shi shi ko ya ba Allah ba zai yi ba to suka yi da sun yi biyo baya fa aqabahu fi biyo ya biyo musu da ne nifaqan da munafici fi qulubihim wa cikin zukatan ka san duki suka goba ne hada ko cikin zuciya ko da ma ciwon gabbai din ma barantana kuma ciwo na imani a ya ga ya wato sai ya biyo Allah ya biyo musu da munafici a cikin zuciyarsu ila yayi da kaunar to kaga wannan ba su da imani ba ba ga tuba ya Allah mun bari da in tuba Allah ya san wannan ba zai imani ba shi yasa yake ila yayi da kaunar ba har zuwa wannan da su da shi me yasa bima akrahu Allah saboda saba wa Allah kauri da suka yi na cewa la in atana ne لنصدقن ولنكونن من الصالحين أكرم ما رسول من أكان يكذبون كما kasancewar da suke suna ƙaƙƙata manzanni manzana suna tashi a kan wani hasi yi ɗaukar jijiya hasi ɗaukar jijiya wanda ya yi wani jijiya ne wanda yanzu zama suna sun kai a domin kan bibuna wadda sun yi wa Allah ƙarya ba su gaskata alƙawari ba sun yi alƙawari za su ba da za su ba da fara sai suka kuma suka yi ƙarya da ƙarfiyar tumuna ba su ga alƙawari ba daga ba da wani alƙawari shi salaba ibn hadu ya ɗibi kansa daga baya ya kora dabbobi da kansa ya kawo wa ibn Allah annabi ce ba zan tafi zakkan ba zan karba ba yana kuka yana kuka kuka yana zuwawa a kan yana ta kuka ya zama da ba ku ba zan karba ana nan da da kuka da kuka kuka to ka ta ce lai kawai za ka kula ma da kuka da ka kula da ya koma bayan gari ya koma ba za ta kula bayan yaran su ya sake ɗauko da tafi ta wajen fita abubakar abubakar yake zartar da ne bai karɓa ba ni kuma ina ce ina aje na da abubakar ya shekara biyu da wata uku da su na maru ya hau ya sake ɗauko da kansa ya kawo wani kuma ya ce zartar da ne bai karɓa ba ai ban da ina za a ce sai bayan umar ya rasu aka yi shahada Usman ya hau ya sake ɗauko zakkan ya kawo Usman. Usman ya ke rufe zakkan da Alayhi ya karɓa a kuma ka karɓa ba. Umar ya karɓa ba ni Usman ya zan karɓa ya ce. Ai ba aka yi tafi ya zama ya ya mutu zamanin Usman radiyallahu ta'ala zamanin Usman na sa radiyallahu ta'ala mutu. A ma'aikatan ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ألم يعلموا شيئا لهم بلده su waɗannan masu ba da alƙawari su cikawa cewa an haɗa shi Allah ya ɗauki sirrar ya san abin da suke gorewa wannan turawa ya san gana wanda suke abin da suka goya a cikin furta abu ba Allah ya sani wanda suka furta ba Allah ya sani wanda suka faɗa cikin ganawa wannan turawa wa'annan Allah ya ce Allah Allahul Ghuyubi shi ne masanin abin da yake koyi duk gaibobi a wurin Allah a bayyane suke ba abin da yake gaibo a wurin Allah ko ne a wurin Allah a bayyane yake
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم الذين يلمزون المتهم فيها منافقا الذي حي منهم لن يولد سورة تثبت أكاذبة بجنون أكيد har sai na wanda kan da yake wani zuwa ba mu tsoro lokacin da take shaba duk muna magagata kowa na jin tsoro kar a ce wani mu a wani hannun nasa ba mu hankali ku bai kwanta ba sai da tsoro an da shi ne yake suna nan da suke dokin wanda suke wato taɗaura'an bada a cikin muhimman taɗaura'an bada sadaka wanda in an ci a kawo sadaka a kawo taimako da haɗi suke da ƙoƙarin batawa a cikin mominai suke musu gaskiyanci wannan aya lokacin da sayidina abdurrahman ibn auf Allah ya kara masa da za a je yakin tabu a nan tana sai ce a kan kudin ma ya tafi yakin abraman na da lokacin kudi da yake hannunsa da ya wuce dubu takwas ba na dinari na suna zangon sai ya raba su biyu ya kawo dubu hudu ya ce ya so da alaƙa ya ta samu ya ya so da ina ranta wa ubangiji na rabi rabi kuma zan farwa iyalai na sun ya ce manzan da zai yi ƙuridun a ƙarfin hasannan Allah ya ce a kawo da ni gona أردت نفسنا أقربت ربي أقربنا أقربت ربي أربعة آلاف نارا تعود إلى الهود تقول أمنا بروة إلينا أردت أبي أنس ابن أبي الأجلاني shi kuma ya dai mutum ɗan zinare ɗari ya kawo akwai kuma abu haƙiƙi shi talaka ne bai da komai da kuma abu masudi abu masudi yana son cewa imam bukhari cewa lokacin da annabi ya ce a kawo talakan nan ba mu da kuɗi dokar muka je muka yi ke mu mara kawo da muka yi dokar ya ce ya samu ba da kuɗi a ɗaya da kwanwa da yawa ya kammala aka biya shi da sa'i hudu na dabino yadda sai na raba biyu na barwa iyalai na sa'i biyu na ranta wa ubangiji na sa'i biyu da na kawo yadda lokacin da ya kawo sa'i biyu ya ce munafukai da suka rika haushi ya kawo dinarai masu ɗumbin yawa ya zuci a gaban da sarasama su ce wannan daga gani ma da ke in ban da ya ana wahalar kuɗin nan ban an ce ban a madina amfanin gona bai kyau ba ga masu ga zafin rana ga wahala a ce ɗago sunan nan gwan suna ƙyanni haka ya zuba ya kawo wannan da kuɗin ya ce wanda ya kawo sa'in muni biyu ba kace me Allah zai da sa'in muni biyu shi me Allah zai da shi ai ya kasa to suna musu irgilanci shi ne wannan aya ta kuma suke ba da amsa wanda suke aibatar muminai wanda suke fadawa'a suke ɗauwa'a zuciyarsu da biyayya wa Allah da manzonsa a cikin ba da sadaka wanda su ne da ya yi gina ila judan da talakawan ciki wannan sai abin da suka wahala suka samu ba yawa ɗan kaɗan a cikin ke datsawa su ce a cikin ba wa Allah da jarabi irin su abuwa irin irin su irin shi irin shi masu kawo tsari guda biyu kayan tsaro na yin suna su yi kiran da ce mai Allah zai yi tsari guda biyu sa na da zini mai Allah zai yi shi sakiran na wuri ma to su sani yadda su wani bayan Allah ya je kiran shi Allah ba sai ya musu kiran shi a lahira tare da muna nan kan aljaza'u min jinsil amal sun yi wa Allah ya kiran shi to da na Allah zai rama sun yi wa bayan sa kiran shi da ya tsaro na yin فكان الله يخالفون الله والذي وهو خالفهم يخالفون الله وما يخشون الا انفسهم ولا يشركون الى ما يمكن ان وهو خالفهم الله يستهزئ به توجيه من فكر الله منهم to wani irin kiranci Allah zai mutu mun faɗa a kasu baya wajen shiga aljannan munafukai cewa sai ga su a za su shiga sai a tare su a sa katanga a hana su shiga sannan kuma idan kirkiranci na kafirai ne shi kuma ayoyin ƙarshen surat tafsiri ta gaya mana yaya muminai ɗan aljanna za su rama kirkiranci da kafirai sauransu yake innan da zina ajiyarmu kanu minan da zina amanu ya tafuna wani damar rubi ya tafama zuna wani zakar mu ya ali in kana dosa kina wani zara awon kalu ina wula ya zalu wa ba wani zuwa yin hasani to fadiyar ma rana fadiyar ma rana ya kama ce fadiyar ma da zina amanu minan bukari kuma ya tafuna ala al'araiki yanzu sai Allah ya tabbata da shi هل قلوب الكفار ما كانوا يفعلون أبدا الدنيا مياه ذلك تكلموا من الإسلام في الجنة الإسلام الذين الذين هم يتعبون وإذا ما كنت تتوجه وإن ورد أن الدنيا متعلقة ورد أن عليها ونسيبهم صفحة عمولة وجه الأرض وجه الجدة وجه الجدة ثم يعتقدها في الجنة وكرة وإن أنا هي الدنيا وإن أنا هي الدنيا كي تتبين عن كلماتها نرجع ونجيبها كلها ويرجع الروم يتجاوز هنا سنة الزمن سنة الزمن الشاكاكا سنة وإذا قالوا إذا قوة إذا سنة مزيبك أهل إذا أهلوا بسوء إن كان سبحانه من سنة الشاك سنة مقرم أبن بلدية وتو سنة مقرم أبن لفك ذلك إشاك بلدية وواحد سؤال ما تبينا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يذهبون ترانا القيامة رند الله يذوب كافر يقول لا أنت يكفن كافر سيجري ولن تركهنا أكن جدادنا الجنة على الأرائك سكندل سموتي تدعي سموني الذين آمنوا من الكفار يذهبون سنة جاهية سنة جاهية على الأرائك ما كان جدادنا الجنة yana Allah ya yanzu suna kallon suna da ya kallon nishe sai Allah ya tambaya nan shin har ku ruba kofa shin an saka wa kafirai ma kan yi abu da abin da ya gida an rama ba jin bashi eh shi ta sura ma da ba da amsa sai ka kai abu da zai yi shi ko ma kan da mun tambaya ne amma da ke kira amsa sai aka ga sura ta kawai to shi ne kafira Allah ne ولو قدرنا الأمر يتبنى استغفر له أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والنار لا يهدي القوم الفاسقين استغفر لهم يا رسول الله يقول كلمة مصدرها أو لا تستغفر لهم قل كلمة مصدرها إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم والله إذا ذاك اليوم صفر أسود سبعين ما رمت النساء أن لا يهدي سبعين في شيء أيضا ko ɗari bakwai ko dubu bakwai ko dubu hamsin larabawa a ƙa'ida in suna lissafi a ɗaiɗai mu bakwai suke biyawa ke yayi yawa a gwamnati saba'in suke cewa وإني لأفتح الله في يوم خمسين مرة إنه ليضال على قلبي فأفتح الله مئة مرة خمسين مرة فلن يشعر الأمر أبدا أن يصل ذلك دون أن يفعل مثل في الشهر كنا نتياج السبعين يزال على السبعين تنادى بذلك يعني أبدا يتمس إلى أولى وقت سبعين سبعين na gwana da su gaba wato ba abin ba wanda yake annabi a duniya da ajiyar Allah da su ba ba Allah su da wani ba annabi suke ki Allah ce ba ni da ni ba shi kuma annabi ce wa Allah ma kiyaye ya yi mun da san aljanna Allah ce ba zai ba falayyar kiran na wurin da zan shi yasa lokacin da ya zo sallah ma ibnu ruwani ya zama zuwa gaba da wani na wurin ya shi zo na musu yake bari kuka ne to ni na zaɓi ne musu bari ne masa ya ban sana ko wala ta tafi da ido baya ala ahadi ne mata a wurin a kai ma makon ne to shi ba mu sai walau annahu in zalamu anfusahum sa'uka fastaghfiru Allah wastaghfir lahum rasul lawailu la tawqa'i wannan kawai ne waɗanda suka zalunci kansu waɗannan su ai kamar zalunci kansu su ne ko waɗanda suka zalunci kansu ana gane ha suka je maka ya rasu da lai suka yi su kifani kai ma ka nema musu na fara Allah wallahi na rufa Allah ne ya maka ran tuba ne ya maka a nan kuma me yasa Allah kace tafsira ma ka bare yace zalika bi annahum faqdu billahi wa rasulihi saboda in ka kana magana da fara muni ya ce wa su wannan ba mu ne ba ne ta tare da gogon zuciya sun ka ji cewa Allah da manzo wallahi la ya ji gogon san Allah ba shi da ba su kai na su hanyar da za su ci nasara a abin da suke yi
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تقتلوا في الحرب قل نار جهنم اشد حرب لو كانوا يفقهون فاذن لهم من نار شريعة المخلفون ولم تكن للإذن ولمن سوى شبعون عديدة فلسوا يعني تبوك بعض ya rasu da kai muna da izini a bar mu zauna a gida kaga an yi sai ka fi zalimin su ya mutu izini to in su koma su da daɗi ai da bari na da daɗi shi bai kaga mu da bayan shi bai kaga mu da daɗi suna da su sun yi wayo sun kauce shiga da sun rana sun kauce shiga cikin tsananin zafi da tafiya da nan sun ga tafiya da nisa daga nan har ta tsaron barin asfal da nisa فهي المخلف والمؤمن بالسرقة أبايا المخلف بالسرقة سرقة فيها علم فهي تنبني لمقعد خلاف رسول الله لزمن رسول الأجلاء وتسرقة أبايا أبايا نسمة أبايا شيئا لتسرقة بنا إذا بسميش يكتبا إرام ذلك وشهدوا نعم ونسرقة الخلافة وتمثل إذن مخالفة مصر فعل الفائل مثل أقول مفاعلة دفعالا خالف يخالف مخالفة دخلافا بمعنى تكون أجزاء مخالفة لرسول الله تكون أجزاء ذو ساقة ومضل على كل جزء هذه أجزاء خلاف رسول الله وكلمة أن جايزوا suka ƙi mutane suka ƙi za suka ƙi a kan cewa su fito jihadi da dukiyarsu da amalin wa'an mutum da rayuwar su da gida ta wa Allah wa qalu suna gaya abokansu na san shiru fil hali kar ku yadda ku fita a wannan garjin rana kar ku yadda Allah ya ce annabi ya gaya musu kun na ruka annam ashad ashad harban law ka mu yafahu garjin rana ko to nan da ku sai wutar jahannama wallahi ya fita shi imam malik ya rawaito hadisi cikin muwatta daga abu wato daga arif abdurrahman ibn hurmus kenan ibn hurmus ya karba daga abu dinaji abu dinaji ya karba daga a wato daga abu hurairah abu da zai da nake manzan Allah suna sai yana cewa na rufiya jiskun min sakina min nari jahannam wutan duniya an kasa wutan lahira kashi saba'in ne in ka tara duk wutar da aka yi tun zamanin annabi adamu har kiyama ta tsaya to wutan lahira ne aka kasa kashi saba'in duk tun da annabi adamu ya tsoro ba har an nuna kawatu wutar da aka kera jiragen sama aka kera motoci da shi aka kera injina da duk wani wuta wanda an ce idan ka jefa mutum a cikin injin da ake wato wato wutar da ake tarawa ake kera karafa shi da mutum zai fata an ce ko kanan jinin da ba ka gani ba ya nace ya zama karfi shi ko fa ko gashi ko daga kadan jinin ya wuce ba ka gani ba ba ba shi sauran karfi da ya fata Sahabai suke amma da sauna lalle wannan mutum duniyar ma mai yawa ne yace akwai sittin da tara a lahira har yanzu imam tukulibi da ibn maja sun rawaito hadisi manzo Allah suna fada cewa arqad Allah nar jahannama alf sanatin fadiyat ثم ثم حمرت ثم سودت ya ce Allah ya hura wutar jahannama shekara dubu har sai da ta yi fari bai ya ci gaba da hura ta daga fari ma na ɗora kan wannan ƙarfin jiki ba na ƙona wani shekara dubu wani shekara dubu har ta yi jaruru ya aka ƙona tun ba ne ƙona kuma aka sake ƙona ta yi baki kirin manzan suna ta ce wallahi ko da harshen ta ba bakin harshe ne ba jan harshe harshen wuta Allah ya kiyaye na riga hannun ashaddu harran wato kullum in wani abu ya haɗa ni da ruwan zafi ko shan shayi ko wanka aka tafa samun ruwa don ba na iya wanka da ruwan zafi in ya ɗan ɗiguma koya a jikin hannu wallahi wani ana cikin ba su kwakwalwa kiyaye don na riga hannun ashaddu harran ina ce wannan mutum da ya ƙone na ruwan wanka da zafi da ku to Allah na ga mu na riga na shakka mara na ga mu kawo kullum in dai mun da shi kada to wannan ayatu ta zo cewa na riga na shakka mara Allah ya shakka na mai wannan da ga mu kawo da sai wanda ke malaman ulumul Qur'an suna cewa wannan ayat tana cikin ayoyi da suka sauka cikin bana tsananin gaskiyar rana ka ji mata shi da kafa abu la ta bi nuna da ni na da ma shi ya da kautar kuma malaman ulul qur'an suna cikin qur'ani akwai ashitai akwai askarshi akwai nahari akwai laifi akwai safari akwai harbari da sauransu mana akwai ayoyin da suka fara sallallahu alaihi wasallam lokacin muturu kaman ayoyin suratul nur إن الذين جاءوا به حتى أولئك لهم قدرة أولئك إن جاء وكيف العباد أولئك مبررون مما يكون لهم قدرة ورزق كريم جدا قوي sun sauka a cikin sanatar cikin tsananin mutum ne a lokacin suka sauka akwai da suka cikin yanzu na aka ba wannan ayan la ta suru ta hali ko na zana a shan shahara hali kamar ayar ƙarshen surutun misali sai na wani yana faɗi ban taɓa tambayar manzon Allah tana da in ƙara tambaya in ƙara tambaya kamar hukuncin kalala sai ya ba umar hukuncin kalala me yasa ayatu sai ayatu suka wata fasara ta ƙarshen surar sojin sai da ba ta ce ba fasara kalala ba yadda sun daga wurin da su kuma kalala daga na aka sani da dai ayoyin sun sauka cikin wato tsananin fasara tare da gaskiyar rana amma da hukunci da annabi ko ba ko ba mu ta fa idan ku dalilan wa ya ku kafiran za da makan ya su muna Allah ya kiyaye mu da a in lokaci ya wuce lokaci ya ba da mu mun ji ta ne da Allah ya kiyaye mu da nan kiyaye mu da kan sa da Allah ya الدنيا وليها والسلام على سبع شمال العين بأمر الله تعالى يعيد ويحفظ على السلام Allah ya kama ba na kawo mu shi Allah ya rasu Allah ya kara mu lafiya da barka da Allah ya kara mu lafiya
ما كان السابق